أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو إن شاء الله za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba a yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan gidana da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da hudu ga watan afil shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani za mu tashi a cikin suratu ibrahim alaihi salatu wassalam aya ta nawa ne za mu tashi aya ta talatin da hudu ko wai tsada ibrahim rabbi ji alhaza baladan amina na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أدللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إقدارنا يا ربنا يا خالق الأوالم وقل بيننا وبين كل ظالم الله سبحانه وتعالى يناتي وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آه wannan aya ta suratu Ibrahim Allah subhanahu wata'ala dama mun yi bayani a baya mun ce ta kumshi abubuwa daban-daban akwai faɗakarwa da ta kumsa da kuma tunatarwa da bayani game da tashin alkiyama da kuma sakamakon waɗanda suka kirin Allah subhanahu wata'ala da sakamakon waɗanda suka yi imani suka bi manzanninsu gaba ɗaya. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a ciki da kuma kissar annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalam. To a yau insha Allah wannan aya za ta mana bayani game da kissar annabi Ibrahim a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mashi izini da ya tashi daga inda yake wato a nan Sham, ya tashi daga nan inda yake a wannan gari Sham wanda shi wannan Sham ɗin a nan yake tare da iyalansa. Yana da mata guda ɗaya ita ce Saratu, ita Saratu ita ce matarsa, matar annabi Ibrahim kenan. To ita kuma Saratu tana da wata baiwa kuyanga wadda ake kiranta da Hajara. ita wannan Hajara baiwa ce ga matar Annabi Ibrahim Saratu. To sai zamo ita Saratu ba ta haihuwa. Ta kai wajen shekara, wato sun kai wajen shekara tamanin da wani abu, amma ba ta haihuwa. Shi lokacin ma Annabi Ibrahim yana da shekara tasa'in da tara, amma duk ba su sami ɗan ba, ba su sami haihuwa ba. to shine a wannan lokacin suna zaune a wannan gari da ake da ke Sham wanda suke tare da ita ita matar shi Saratu shikenan sai ita Saratu sai ta kyauta ga Annabi Ibrahim da ita wannan ya sai ta mai kyauta ga ita wannan baiwar ta ci kenan ita ce Hajara sai ta ba Annabi Ibrahim ta ce ga yanan na baka ga baiwa ta nan na baka ita to shi kuma Annabi Ibrahim a wannan lokacin sai yayi sadaka da ita yayi dukuli da ita sai aka samu cikin Annabi Isma'il to da aka samu cikin Annabi Isma'il sai ya zamo ita Saratu sai ta fara yin kishi kuma. Eh, sai ta yi kishi na cewa gashi an samu ɗa da ita wannan kuyangar da ta bada. Alhali ita kuma tun da suke tare da annabi Ibrahim ba ta samu ciki ba. Ba a samu ɗa ba har sai da zai kai shekara tasa'in da tara. Ita kuma Saratu tana da shekara tamanin da wani abu, amma ba a samu ɗan ɗa ba. Wato sunan garin da suke zaune na nan cikin Sham wani ɓangare ne daga cikin Sham wanda ake kiran shi da Hawaran sunan inda suke zaune kenan Hawaran a sunan garin da suke to suna nan da aka samu wannan juna biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mashi ya tashi da ita Hajara da wannan dan dan Annabi Isma'il ya kai su can garin Makka a lokacin garin Makka kuma ba kowa gurin ba kowa lokacin dama kuma an yi ruwan tufa ne kun san ruwan tufa da basu bar komai ba a lokacin har Ka'aba gaba ɗaya sai da aka tafi da shi duka lokacin ma ba Ka'aba shi a lokacin da aka yi ruwan tufa na ba Ka'aba ba Ka'aba to ba kowa da kowa a wajen to shine Sarat da wannan kishin nata ya taso na cewa gashi ita Hajara bai wacce da ta ba Annabi Ibrahim ta haihu su kuma dama suna ta neman wannan haihuwar to wannan kishin na mata sai ya motsa shine ya ce to su fita su ba ta waje da ta faɗa haka shine sai Allah subhanahu wataala yayi wa Annabi Ibrahim izini din da su tafi ya ɗauki Hajira da Annabi Isma'il su tafi zuwa Makka to shikenan sai suka tafi zuwa Makka din da suka tafi zuwa Makka Annabi Ibrahim ya je ba kowa da kowa wajen kowa babu sai ya aji da Hajara da Annabi Isma'il a lokacin yana jinjiri ya ajiye su a wajen da ya je su a wajen wani kwari wanda wannan kwarin yana tsakanin wasu duwatsu guda biyu shi ake kira da wat idan aka ce wat to shine tsakanin dutse da dutse a karkashin su ana annabi ibrahim ya je ya aje hajara da wato da ita annabi isma'il tunda a lokacin ita maka babu wani ma shukoki ba kayan marmari saboda guri ne na duwatsu duk inda ka abin da duk inda ka hanga za a ga duwatsu ne gurin ba wai shukoki bane ba da za a ce za a samu kayan marmari sannan kuma babu ruwa amma lokacin da ya tafi da su ya je masu da wannan salka ta ruwa kamar a ce wata yar buta da za a ga irin haka fulani makiyaya suna tafiya da ita to sai ya kai masu da ita da wannan salkai cike da ruwa da kuma wani wannan aljarab wato wannan wani masaki-masaki haka, idan aka ce jarab ana nufin masaki ko ka ce bahu na dabino, shi ma yana a cike, ga masaki na dabino ga kuma sarka ta ruwa. To sai suka tafi. Da suka tafi aka je aka aje ta tsakanin wannan duwatsu guda biyu wannan watsin wannan ɗan kwarin da ke kusa da makka. Da ya ajiye su a gurin, annabi Ibrahim sai ya juya zai tafi. Da ya juya zai tafi sai ta shi kenan sai ta bi shi ita wannan hajara sai ta bi shi sai ta ce mashi ah ina za ka ne sai ce zan tafi ne ya ce to ina za ka shi kuma annabi ibrahim da niyyar kawai zai koma zai tafi daga inda ya fito to shikenan bayan ya tafi sai ta ce mashi shin Allah ne ya umarce ka da kai hakan Allahu amaraka bi haza Allah ne ya umarce ka da hakan sai ce na'am ya ce Allah ne ya umarce ni da na kawo ki na ajiye ki a gurin da ke da ɗanɗan naki ni kuma zan tafi to ita kuma dama ana ce mata Allah ne ya umarce shi kenan sai ta kyale ita shi sai ta koma sai ta koma wajen Annabi Isma'il ta zauna da ta zauna suna nan suna zama gurin suna zama gurin suna zama wajen har ya kai ruwansu suka ƙare da ruwansu suka ƙare ya zama kuma wannan dabinan da suke tare da shi shi ma ya ƙare ga kishirwa ta kama su suna jin kishirwa shikenan sai Hajara ta tafi ta je daidai kusa da Ka'aba inda Ka'aba take ta je daidai kusa da gurin inda dutsen Safa da Marwa yake sai ta ce sai ta je daidai kan dutsen Safa sai ta hau dutsen da ta hau dutsen sai ta hanga ta dibi gabas ta dibi yamma ta dibi arewa ta dibi ko ina da ko ina ba ta ga kowa ba ba motsin tsuntsu ba motsin komai dama shi tsuntsun ka je na kuka to da alamun akwai ruwa wajen amma idan ka ji ko kuka tsuntsu ba ka ji a cikin jeji to ba ma ruwa ba ba maganar za ka tsammaci ruwa a wajen to da tadi ba ta ji ba kowa ko kuka tsuntsu babu hajar ta tafi can wajen marwa da ta je kuma ta hau dutsen marwa again shi ma ta duba ta duba ta duba shi ma bata ji motsin kowa ba kuma bata ji motsin ko tsuntsaye ba motsin sa a gurin ta sake dawowa kan safa ta hau ta duba ta duba ta duba nan ma bata ga kowa ba ta sake komawa kan marwa nan ma ta duba ta duba ta duba bata ga kowa ba sai da ta yi sawu bakwai ta hau safa ta hau marwa ta hau safa ta hau marwa duk bata ga kowa ba to wannan shi ya wannan shi ya jawo Allah ya shar'anta mana idan muka je aikin haji ko kuma umara sai an je daidai wajen safa shi ma ka hau safa ka tafi marwa ka dawo safa ka hau marwa shi ma har sai ka yi so bakwai shi ake kira sa'ayi as-sa'ayu baina safa wal marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa ka je ka dawo ka je ka dawo har so bakwai to saboda ni saboda ita hajjar ta hau kan wannan safa ta diba ta diba ba kuwa ta koma marwa ta diba ta diba ba kuwa ta dawo safa ta diba ta duba ba kuwa to shikenan dama da kaje Ka'aba daidai ga Ka'aba kamar daga wajen wancan iccen Ka'aba ne to shi ita kuma safa da marwa tana daidai daga haka eh tana daidai daga arewa da yake ni ba ganewa nake ba ko da naje ni ban ma gane ina ne gabas ina ne yamma a gurin eh kawai ni dai a hange na a yadda na gane a hange na a yadda na gane ita Ka'aba a lokacin da na je idan kai tsaye daidai kawai daidai zan baku misali idan kuka ji daidai ka'aba idan ka ji daidai wajen indarar rahama da ake kira saboda ka san ka'aba yana da wani indararu wanda shi kanshi indararren ma na zinari ne aka sa shi kanshi indararren na zinari ka san komai na zinari ne aka sa a ka'aba to shi kanshi indararren shi ma na zinari kofa ma ta zinari ce gaba ɗayan ta zinari to idan ka je daidai indararren inda indararen ke kallo idan kai tsaye ka kalli inda indararen ke kallo sai ma ka kalla to daga hannunka na dama daga indararen a nan ne safa da marwa din take ko kuma inda kofa take kallo kawai ma wannan shine zaka gani saboda ni ban san ina ne gabas ina ne yamma din ba to inda kofa take kallo daidai nan ne safa da marwa take safa da marwa tana kallo ka ita wannan kofar ta ka'aba to a nan ne tsakanin su ba nisa sai dai safa da marwa da yake dutse ne gurin tudu ne wajen sosai tudu ne ta amma yanzu an gyara shi ba ma za ka gane dutse ba ne ba ma za ka gane tudu ne ba wajen kwata ba za ka gane ba sai in ka hau za ka hango har saman ma shi wannan ka'aba za ka hango saman da haka idan ka hau kan dutsen safa din saboda dutsen safa har yanzu yana nan da girmansa sosai amma shi kuma dutsen marwa har ya ɓace ma sai dai in ka ji za ka ɗan ga ɗan gunci-gunci kamar ɗan guntun da ke tudun wannan abun ba dan kaɗan za a gani duk mutane sun karkare shi da shi ba shi da yawa amma shi kuma dutsen safa da yake mai haka yana son girma kuma shi ma girman nashi dai ba sosai ba amma sun zagaye shi da wani gilas gilas sun zagaye shi amma da ba a zagaye shi da gilas to wannan dutsen shi ta dan haka dutsen safa ya fi girma akan na marwa to da ta zo wannan gurin shikenan ta diba ta duba ba ko ba kowa sai ta tafi ga kishirwa ta kama ta ga kuma shi ma annabi Ismail yana jinjiri lokacin shi ma yana jin kishirwa. Sai tsaye sai ta addu'a ta mai da abin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai mala'ika Jibril ya da mala'ika Jibril ya zo sai ya sa diddigensa malamai sun ce diddigensa ya sa wasu kuma sun ce a ya sa fuffukensa ne ya bugi ƙasa da ya bugi ƙasa shikenan sai ruwa suka ringa wannan bulbulowa daidai inda zamzam yake sannan kuma idan ka je Ka'aba wani ikon Allah ga Ka'aba ga Safa da Marwa din idan ka shiga akwai wata kofa daidai wannan masir shi kuma masir shine inda inda wannan yake Mana inda idan manzan Allah ya fito daga gidansu, idan ya fito zai kai Ka'aba. To a daidai masallin a nan ne Abu Jahil da jama'ansu suke zama. Idan suka zauna a wajen, idan manzan Allah ya zo wucewa zai kai masallaci da asuba, sai su ringa cewa to yau Muhammadu kuma me aka saukan maka? Eh? Yau Muhammadu me aka saukan maka? To a daidai wannan gurin suke zama. To a daidai wannan masjidin tsakanin Safa da Marwa yake a tsakiya yake za ku ga yanzu haka idan ka je an sa kore koren wani abu a wajen. Wancan abinci ne. An sa wani dan kore kore a wajen. To wannan kore koren da aka sa a wajen zaman da suke yi a gurin sai Allah ya la'ance su da gurin gaba daya. Sai sa idan aka je gurin idan ka taho daga Safa za ka je Marwa idan ka je daidai wajen wannan masjidin to za ka yi kudu kudu ne a wajen. Shi ma saboda tsinuwar da aka yi masa din ne shi ya jawo idan ka zo daidai wajen gurin. shi ma sai ya zamo ibada wannan gurgurin shi ma sai zamo ibada saboda ka zo gurin kana zuwa daidai gurin za ga shi ma iyakar da aka sa kaman wannan abin ne kaman wannan ya cibin ka cibin kan nan ne a saman ka an sa tsawon wani abu yana haska daidai wajen to da ka zo gurin da gudu za ka ketare shi da gudu za ka ketare shi ma sai ya zamo ibada to daga nan din daga daidai wannan gurin akwai wata kofa tana nan ni na manta ko wannan babu aliyu sunan kofar kenan kofa ta sayar na aliyu ma'ana sunan kofar da aka sa ka san duk kofofin da aka sa da za a shiga ka'aba an sanya masa suna eh kowane dada ban sani ba ban sani ba ko an sanya musu sunan ne ko ta kofa aka sanya kofar da ainihin wanda aka sa wa sunan a kofar ta nan yake wucewa ne to ne shine ban sani ba to amma ne kowace kofa da aka sa aka zagaye ta ka'aba za ga akwai suna za ka an ce babu aliyu babu abubakar babu kaza babu kaza kamar za a ga masallacin wannan shehu jana nan wannan kofar mata shi ma da aka babban masallacin da aka kaga aina da kofofi wajen kura su wajen guda hudu ne ko biyar shi ma kowane kofa an sa an sa sunan manyan shehunnai na nan Kano wani kowace kofa sai a sa babu sheku a tiku babu kaza babu kaza to kaga an kwaikwayo wannan abin ne a Ka'aba to kaga zai iya zama cewa kaga ai su inda ma wasu ma shewa tiku ma ai ba ma nan yake ba ko a katsina yake to kaga zai zama cewa ne a dan neman albarka ne to shi ma wancan din zai zama cewa a Ka'aba din da aka yi wannan abubuwan dan a ɗaukaka sunayen nasu waɗanda suna daga cikin waɗanda suka yi jihadi a cikin addini har addini ya ɗaukaka ka san idan mutum ya zama yana taimako a wani waje akan addini har ya zama gurin ya ɗaukaka to wannan ba za a taɓa manta da shi ba ko kissa za a yi ba za a manta da shi ba sai an sanya shi a cikin kundin tarihin wannan makarantai. Ko da ya tafi kuma ko da ba a ƙasar yake ba wata ƙasa yake, to idan aka zo in dai ya ba da gudunmuwa a makaranta ne ko a zawiya ne ko a wani guri ne da haka da aka ɗaukaka addini to za a sanya sunan shi. Saboda me saboda saboda kar a manta da shi ya ba da wata babbar gudunmuwa. To zai iya yiwuwa kila dan haka ɗin ne sai aka sanya wannan sunan. To daidai wannan safarin muradin akwai wannan kofa ta babu Aliyu ɗin. In ban manta ba ina ganin sunan shi ɗin ne gurin. saboda ni ma da naje tambaya ne ban mantawa ina sauraron na je gindin Ka'aba na yi wajen kwana uku ne ko hudu a gindin Ka'aba sai na kamo karatun wannan wa'in karatun gumi a'a ba gumi ba karatun wa'in ban sunan shi ne guduma yau to sai yake ba da kissa tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake badawa ina zaune daidai gindin Ka'aba sai nake jin yana kissa yana cewa yanzu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan daidai wajen safa idan ka shiga babu aliyu a cikin safa da marwa to kuma dama na je na yi sa'ayi wajen idan ka shiga daidai gurin akwai babu aliyu kana fita an ka tafi can to za ka ga gidan da aka haifi manzon Allah yana gurin ai ina jin haka ne zuba sai na kashe wannan abin da nake saurari kawai sai na tafi ina zuwa da yin safa ina karanta kofa ina karanta ai na fita da na fita nan ne sai na samu wani haka balarabe sai na tambaye shi na tambaye shi ya nace da Allah ina ne aka ina ne gidan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sai na tambaye shi da larabci a gurin sai nuna man sai man ishara ina zuwa gurin yana iske ni zaune shi ma nan yana tambaye shi yana mai shiga gurin nan sai ne ziyara to nan kisa da nake sanna ba ku cewa a daidai daga nan safari marwa kana fita dai babu ali din nan akwai gidan da aka yi manzo Allah yana ta gidan da aka yi manzo Allah kuma kusa yake da zamzam da ita rijiyar zanzan ɗin ainihin rijiyar zanzan ɗin kusa yake tana nan ita ma an zagaye ta da wani gilas a gurin daidai an zagaye ta shi kuma wannan ruwan zanzam din nan inda aka zagaye shi kuma dutsen shi kuma dutsen dutsen da aka tsage wata dutsen da aka tsage wata a gurin shi ma kuma yana nan kusa da gurin eh duk suna gurin dutsen da aka tsage wata kana ganin za ka ce gashi nan dutse ne gashi nan kawai ba dai ba dai irin dutsen mu bane ba irin nan da muka sani a za ka shi kaman dutse ne ko kuma kaman wata ƙasa ce aka tara ta baka katuwa amma mai girman dutse amma kuma an ce dutse ne inda dai ban je na taba shi ba amma ni da na an gushi ba irin duwatsun mu bane ba nan yau ba irin su bane ba to za ga shi kuma yana nan daga haka din daga daidai wajen rijiyar zamzam daga bangaren haka shi kuma gidan da aka haifi manzo Allah yana haka duk da tudu ne gurin yauwa gidajen kuma da aka haifi gidan da aka haifi Sayyidata na Fatima su kuma suna daga haka suna kallon gidan da aka haifi manzo Allah amma sai dai shi wannan gidan yanzu an maida shi benaye ne kawai gurin aka maida shi kasuwa ce wajen benaye ne an yi katon benaye a wajen wuri da ya zama birni to a daidai nan gurin bayan ta dawo daga Sufada Mara din sai ta zo nan daidai inda Riki wato nan sai ta dawo ta zauna a wajen. To anan inda ta zauna sai shi mala'ika Jibril ya zo daidai inda Riki ya zanzan take. To anan sai ya buga wannan diga digan nashi. Sai zamo rijiya ruwa sun fito. Suna fitowa kawai sai aka sai aka kular da ita. Ma'ana aka nuna mata ga ruwa can. Tana jiba sai ta ga ruwa suna fitowa. Sai ta tsauri sai tana cewa zammi zammi zammi ma'ana ku taho nan ku taho nan kanku tafi kanku tafi ku taho nan zanni zanni tana tattara ruwan ai tattare su take yi to shine nan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa oh Allah ya ji kan mahaifiyar Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam yace da da ta kyala ruwan da ruwan sai su zamo idanuwa ne da suke gudu ko ina suna taimakon abin ga suna taimako amma da take ce din nan zanni zanni zanni sai zamo kawai iyanan suke kawai sai suka zama kamar rijiya rijiya a wajen to shi kenan sai ta rinka ɗiba nan tana sha tana ba annabi isma'il tana sha tana ba annabi isma'il ta daɗe a haka ta daɗe a haka ana nan sai ga wasu ƴan tafiya kuma sun taho za su tafi sham da ayarinsu da abin hawansu sun zo wucewa da suka zo wucewa sai suka ga ita kadai sai suka ce mata a kefa za ki ba mu dama ne mu zauna nan guri din? Sai da ce, I, ba komai zan ba ku dama ku zauna, amma fa da sharaɗi, ruwana ruwana ne ni kaɗai. Ruwana ruwana ne ni kaɗai ba zan ba ku ba. Ashe nan Allah ya yi wata hikima ne a cikin wannan maganin da ta faɗa. Saboda ƙila zai iya yiwuwa da ba ta faɗa haka ba, da ba za ta samu abinci wajen su ba na nono. Shi kuma dama an ce nono je mun yi wannan karatun, nono manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yana isuwar gurin abinci da gurin ruwa ko eh ko da baka ci abinci ba inda ka sha nono to zai isar maka a ko ina shikenan sai da ce amma eh za ku zauna amma da sharafin cewa ba za ku sha ruwa na ba wannan ruwan iya ni kadai ne ba za mu tarayya tare da ku ba sai suka ce eh sun yadda za su zauna a haka da suka zauna sai suka ce da ita lokacin da suna buƙatar ruwa kuma sai suka ce to za ki yadda mu yi tarayya a cikin ruwan mu ma mu dinga iba muna sha kina sha mu ma mu yi tarayya kuma a cikin nonon mu mu sha kuma mu baki ki sha sai ta yi to ta yadda ita ma wannan ta yadda to shikenan sai zama suka zauna gurin tana sha su ma suna sha tana sha su ma suna sha a haka har guri ya ta cika da sannu sannu har ya zama gurin su ma da ta ce da zaki zuwa shan sun fata ma wasu daga cikin su wasu kuma suka wuce wasu malaman sun ce kuma duk zama suke a wajen har annabi Isma'il ya girma suka daɗe a wajen har sai da ya zamo daga cikin ayarin ne annabi Ismail ya auri ɗaya daga cikin matan. Su ayarin suka ba su suka ba annabi Ismail mata a cikinsu. To anan suka girma ita kuma Hajara a nan ta mutu bata auri kowa ba. Daga wannan auren ba wanda ta aura har ta mutu a wajen. To anan ne dai shi kuma annabi Ismail ya zauna a wajensu to a wajensu ya koyi larabci. A wajensu ya koyi ya koyi wannan yaren larabci amma a da kafin su haɗu da waɗannan ba yaren larabci suke yi ba shi yasa annabi Isma'il shine farkon wanda ya fara larabci a a annabawa aka ce shine farkon wani balarabi eh shine farkon balarabi shine wanda ya fara yada larabci to a wajen su ya koyi wannan larabcin su waɗannan matafiya a wajen su ya koyi larabci shi yasa ya zama nan Ka'aba din wato Makka da Madina gaba ɗaya duk an tashi da yaren larabci gaba ɗaya ai duk ire-iren matafiyan ne eh duk ire-iren matafiyan ne sannan kuma duk duk waɗanda suka shigo su ma larabcin za su koya shi za su to har ya zama kawai duk sai zama larabawa ne wajen na'am to wannan shine kaɗan kenan daga cikin kisa shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to shine nan bayan annabi Ibrahim dama can a cikin suratul baqara yayi addu'a Allah ubangiji ya arzika ita Makka ya ba ta ƴaƴan itatuwa ya kuma sanya mata aminci da sauransu to an ce wacan addu'ar da ya cikin suratul baqara kafin a gina Ka'aba ne to nan kuma bayan ya dawo ai sai da ya dawo ya samu annabi Isma'il a lokacin annabi Isma'il ma har ya girma to da ya dawo a nan ne suka kama suka fara gina Ka'aba to ita wannan da Allah da Allah yake faɗa mana annabi Ismail yayi addu'a ga Ka'abai wanda yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hazal balada hazal balada aminan ai wa iz qala ay ya rasulullahi wa zukur ai ka faɗa musu ka faɗa wa ahli makkah labarin annabi Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ya roki Allah subhanahu wataala yace rabbi ya ubangiji ija'al hazal balada aminan ka sanya wannan gari na maka ya zamo amintacce wato ma'abucin aminci idan aka ce amintacce shi ne wanda ba a kashe rai a cikinsa ba a kashe rai sannan kuma ba a zalunci a ciki sannan shi ma kashe rai a kashe shi da zalunci shi ne ba a yi sai dai idan tsaye da haddi ne da sauransu in ya kama wannan kuma za a iya yi amma a dai kashe rai ba za a yi ba a cikin makka kuma ba a farauta ba a cire ‘ya'yan wannan ba a cire ciyawu, ciyawu ake cewa ko ciyawa ko, to ciyawu dai ba a zuwa a cire su, a nan cikin maka duk ba a yi. Saboda duk wani abin da zai kawo abu ne na za a faru ne, kaga kamar ciyawa ita ma tana rayuwata a ko? Tana rayuwata, nan da kake ganin ta ma tasbihi take ga Allah subhanahu wataala. Idan ka je ka cire ta, ai kamar ka kashe ta ne ko? Eh? To har daidai da ciyawa sai aka ce kar a cira. saboda ai da ka'abu wato da ciyawai da duk halittar da ka sani a gindin ka'aba tana ibada duk abin da ka sani kwanan nan muka ga ana yada wani bidiyo na tantabara tana sujjara a gaban ka'aba duk idan aka yi sallah ita ma ta yi ko eh to dan haka sai zama guri ne na aminci guri ne na rahama guri ne na alfarma ita wannan gindin ka'aba sai zama duk wani abu an hana a yi zalunci a gurin shi yasa ko kashe mutum ko yaƙi ma tun da aka yi ka'aba a wannan gurin ba a taɓa yaƙi ba sai su ɗaya da aka halatta wa manzan Allah shi ma lokacin da za a yi fatawa makata za a kori kafirai da gumaka a ciki sai aka halatta mishi wannan ranar ɗaya shi ma aka yi kuma bayan an gama manzan Allah ya ce to dama ba a taɓa halatta ma wani annabi ya yaƙi a cikinta ba sai ni ni kaɗai daga yau kuma ta dawo a hakan ba za a ƙara yin yaƙi a cikinta ba shi ma haramun ne to nan shine amincin wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim da ya roƙi Allah yake ya Allah a sanya wannan ka'abe ta zamo amintacciya ta zamo mabociya aminci kar a zalunci wani kar a cuci wani a cikin ta wajnubni wa bani anna abu an anna abu al asnam sana annabi ibrahim yace ya Allah bayan ka sanya ta amintacciya ka nisantar da ni tare da ƴaƴayena daga mu bauta wa gumaka Allah karka sa mu bauta gumaka da ƴaƴayena gaba ɗayan su ƴaƴayen karka sa mu bauta musu to wannan aka ce ƴaƴayen shi Annabi Ibrahim wato eh ƴaƴayensa waɗanda suke na tsatsu wanda can dama a cikin suratul baqara ya faɗa ya ce min zurriyati to min din nan da ya faɗa min ce ba abiya min ce ba abiya wato da aka ce min yana nufin ‘ya'yayensa na tsatso wanda Allah ya ƙaddara mummunai, to kada Allah ya sanya su bauta gumaka. Amma da ya ce, iya zurriyaci kawai bai sa min ba, to da an ce gaba ɗaya ma ba za a samu kafirai ba. Eh, duka ba za a samu kafirai ba. To shi yasa nan shi ma ɗin ‘ya'yayen shi na tsatso wanda Allah ya ƙaddara cewa su masu imani ne. Su masu imani ne. Sai ya ƙara da addu'ai ya ce, Rabbi inna kunna agalanna kasira minan nasi. Ai Allah abin da ya sa ne wannan roƙo cewa dai su waɗannan gumaka inna kunna cewa dai su a galanna kasira minan nasi sun halakar da yawa daga mutane kaga yace minan nasi mina to kaga wannan shi kuma min din da ya sanya ita ma min ce ta ba'abiya ai ta kafirai su kuma nan ba mu ne daga ciki ba mu ne daga ciki shi yasa shi karatun tafsiri yana buƙatar sanin ilimin usulul fiqh usulul fiqh idan ka ce usulul fiqh za ka samu irin su min din nan min kadai idan ka shiga cikin ilimin ilimin usulul fiqh sai ka same ta da ma'anoni sun kai goma haka ala haka fi haka an gaba ɗayan su da waɗannan harufan da kake tunani kamar a iya iya kawai in ka an ce min an ce daga idan an ce ila an ce zuwa eh to dole sai ka san usulul fiqh wanda shi ma waɗannan ila ɗinnan sauran suna da ma'anoni sosai wanda tafsiri yana buƙatar usulul fiqh saboda nan da aka ce minan nasi daga mutane sai ka ɗauka cewa kamar ai ai duka mutane kenan sai da ya ce annasu ai duka mutane ake nufi to amma wannan min din ita ce ta nuna mana cewa mutanen su ne waɗanda suka kafirce wa Allah waɗanda ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da manzanni ba gaba ɗaya to shine minan nas ai sun batar da mutane da yawa waɗanda suke bauta masu din to amma faman tabi'ani duk wanda ya bi ni daga cikin mutanen duk wanda ya bi ni ita ma kaga wannan mance ba abiya daga cikin mutanen waɗanda suka yi imani suka musulunta suka ji ni to fa innahu minni waɗannan suna tare da ni wa man asani kaga wannan man din kuma ta masu bauta wa gumaka kenan eh kaga wannan man din ta masu bauta wa gumaka wa man asani wanda kuma ya saba mani to fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai yawan gafara ne kuma mai jinkai to nan da aka ce da yace fa innaka da ya ce wa man asani kaga bai faɗi sakamakon su ba ko eh bai faɗi sakamakon su ba to an ce wannan ya faɗi hakan ne bai ce ba duk wanda ya saba mani wato ya tafi yana bauta wa gumaka wannan makomashi shine wutar jahannama ko kuma Allah zai sanya shi cikin wuta ko Allah zai yi fushi da shi ya kafircewa Allah subhanahu wataala a sai dai kawai ce wanda ya saba mani to Allah kai ne gafara ne an ce ya faɗi hakan ne dan a lokacin bai san da cewa ba wanda ya ga wanda ya shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah baya gafarta mai zunubinsa to shi yasa kuma to shi yasa a wannan lokacin sai yace fa innaka gafurun da ya san cewa duk wanda ya shirka da Allah a lokacin Allah ya mai wahayi ya sanar da shi da hakan to da ba zai ce ba fa innaka gafurur rahim saboda guri ne da ba a gafarta wa mutum matukar bai ga wannan shirkan ba saboda ai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru man wato inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wataala baya gafarta ma wanda ya shirka da shi amma yana gafarta ma duk wani sabo ko wani abu da yake koma bayan shirka Allah yana gafarta masa to nan shi kuma Annabi Ibrahim lokacin ba a sanar da shi ba ba a mai wahayin cewa ba duk wanda ya shirka da Allah ba a gafarta masa ko kuma zai iya zamantowa a'a lokacin an mai wahayi da cewa wanda ya shirkan ba za a gafarta masa ba cewa da ya ce din fa innaka ghafurur rahim to Allah zai iya gafarta ma waɗanda suka hada shi da wannan suna bautawa gumaka Allah zai iya gafarta masa idan a lokacin sun daina bautawa gumakan sun dawo sun yi imani da Allah sun yarda da Annabi Ibrahim din sun bi shi an gane ko to Allah zai iya gafarta musu kaga shi ma wannan bangaren shi ma yayi shi ma wannan fuske kaga zai iya doka da Annabi Ibrahim ya ce fa innaka ghafurur rahim din to da kai ne gafara ne ne jin kai ne kaga zai iya yi masa gafara din sai ya sai ya zamo ya hana su su ringa bautar gumakan su dawo su karbi musulunci wato su yadda da Annabi Ibrahim din su da Annabi Ibrahim din su daina bauta wa gumaka ka kuma duk wanda ya daina bauta wa gumaka din kaga ai shikenan Allah zai gafarta mai abin da ya tambaye ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce shi dama musulunci aminci ne da ka shiga musulunci duk abin da kai a baya to Allah ya gafarta maka idan ka shiga musulunci kenan to kaga wannan annabi Ibrahim yana nufin cewa duk wa man asani wanda ya saba ya saba mani fa innaka ghafurur rahim to da kai ne yawan gafara ne mai jin kai ne duk lokacin da ya zama cewa shi mai saba wa annabi Ibrahim din ya daina saba mashi wato ya daina bauta wa gumaka ya dawo ya bi annabi Ibrahim din ya karbi musuluncinsa saboda ai malamai sun ce da Allah yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi din nan baya gafarta mu wanda ya shirka da shi malaman tafsiri sun ce da aka ce ba a gafarta masa ba wai anan duniya bane a ana nufin a gobe kiyama in dai ta je gobe kiyama kana bautawa wannan gumaka kana hada Allah da gumaka kana bauta musu baka yadda da Allah shi kadai ne shine ubangiji ba shi zaka ringa bauta mawa ba har ka mutu da haka to shine aka ce kwata kwata idan ka je gobe kiyama Allah ba zai gafarta maka ba saboda Allah subhanahu wataala a gobe kiyama zai iya zamantowa idan Allah ya maka rahama ya jin kai a gare ka kamar nan duniya dan ka sha misali irin su wannan kayi saban Allah ko kamar irin ka dan yi jinkirin sallah haka ai na daga cikin saban Allah ko ko kuma kayi zina amma ka tuba ka dena ko kai wani abu to Allah ya ga damar gobe kiyama shi yasa aka ce ma ka daina tsine ma duk wani mai sabo in dai musulmi ne ko mumuni to Allah ya ga damar gobe kiyama sai ya koye mishi wannan aikin da yayi dan yi mishi rahama sai ya nuna mai karamin aikin sa da yayi ma'ana karamin sabo da yayi wanda insha Allah za mu karanta shi nan cikin wannan littafin na Shama'ilul Muhammadiyya wanda manzo Allah yake magana akan irin waɗannan wanda Allah subhanahu wataala za a zo da su gobe kiyama sai a ce wato idan ya ga an sa kowa cikin aljanna banda shi sai wato sai kira sunan Allah idan ya kira sunan Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce mishi me ka aikata yake ya Allah to sai sai ji tsoro ya dukar da kanshi ya ji tsoron faɗar wannan ayyukan na zunubi da yi sai Allah ya sa a nuna mashi ɗan ƙananan zunubansa ya ce ka yadda ka yi wannan sai a nuna mai ka yi wannan da wannan idan ka san TV haka za a nuna ma komai abin da kai da lokacin da kai da lokacin da za ka je kai wannan aikin zunubin ba magana ɓoyewa ba dama kai musu a wannan ranar to shi idan aka nuna maka ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ba dama ya musu sai ya ce na yi na yi na yi, na yi duk abin da aka ce sai ce ya yi. To, amma sai a ƙi nuna mai abin da ya sake gaggawa yana cewa ya yi ya yi, gudu yake kawai kar a kawo musu manyan zunubin. Eh, kar a kawo mai manyan zunubin. To, ashe nan Allah kuma zai mai gafara zai mai jin kai. Sai Allah sai ya, juya wannan manyan zunubin, sai ya ɓoye mai su. Sai ya zama waɗannan ƙananan su kansu ma, sai Allah ya ce wa mala'iku, ku je a canza mai wannan ƙananan zunubin kowane guda ɗaya a canza mai da kyakkyawan aikinsa. Ma'ana kowane a canza mai da kyakkyawan aiki. Duk wanda ya yi sai a canza mai da kyakkyawan aiki. Shi kenan sai a ce a je a kai shi aljanna. A wata ruwayan ma za a ce mashi a duniya ni ne ne kake ta guri idan Allah ya kawo ka nan du a nan lahira da ni da ni kake guri za ka samu na rahama. Sai a ce mashi kai tunane ka ji da ni da ni kai sai Allah ya kawo mai tunane irin wanda ya yi a nan duniya sai ringa tunanin a na ce idan Allah ya san wato a gobe kiyama ina guri Allah ya bani aljanna aljanna firdausi Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza idan ya gama yi sai faɗa Allah Allah eh nayi gurin kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza to idan ya gama sai Allah sai ya ce mishi to ka je Allah kama linkin balinki saboda rahama ta Allah da jin kai na Allah saboda rahama ta Allah da jin kai na Allah to dan haka shi wato ita shirka idan ka je da ita a can lahira ba ka jena ba shi ne ita kuma wannan ba dama ba dama ba magana gafara a cikinta amma a nan duniya kafin ka mutu sai ka ce na tuba na karɓi musulunci na gane Allah ɗaya ne ban ƙara bauta wa gumaka na tuba to malaman tafsiri suka ce nan kuma za a karɓi tuban naka to shi yasa nan annabi Ibrahim da yace fa innaka ghafurur rahim to zai iya zamantowa saboda su manyan bayin Allah ne, su annabawa ne masu son su ga bayin Allah gaba ɗayansu sun shiga cikin rahamar Allah. Kullum ba abin da suke tsammani sai rahamar Allah suke tsammani da jin Allah da tausayin Allah ga bayi. Bayi ko sun yi sabo ko sun yi wani zunubi to ba abin da yake tahowa a zuciyarsu sai rahamar Allah da gafarar Allah da jin Allah. To zai iya zamantowa annabi Ibrahim ya kawo wannan gafarar Allah ne. da rahamar Allah da jinkan Allah cikin zuciyar shi a wannan lokacin kai tsaye sai ya ce duk wanda ya saba mani to Allah kai ne yawan gafara ne mai jinkai ne eh kai ne yawan rahama ne mai jinkai ne saboda ni saboda ai annabi zamin ya san menene illa yin shirka ya san ta to shi yasa nan wasu malaman da yawa na tafsiri suke cewa ai annabi Ibrahim lokacin bai san da an wato bai san da hukuncin cewa ba Allah baya gafarta mu wanda ya shirka da shi to amma abin da ya fi inganci da sauransu shine kamar wannan bayanin da muka yi annabi ibrahim yana tsammani ne yana kwaɗayin Allah ya gafarta musu ya hana su wannan shirke su dawo su karɓi musulunci su ci gaba da yin ibada suna bautawa Allah su yarda da kadaituwar Allah guda ɗaya na'am rabbana inni askantu to shine ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairzi zar'in inda baitukal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to wannan dama mun yi bayani a baya akan cewa ita wato shi annabi Ibrahim yana tare da matar shi Saratu ita kuma tana da baiwa ita ce Hajara sai ta ba annabi Ibrahim ita hajara din to annabi ibrahim ya yi dukuli ita har aka samu juna biyu aka samu annabi isma'il to wannan kishin da ya taso a lokacin sai ta ce to ku tafi ku bani waje to shine sai annabi ibrahim Allah ya yi mashi izini da ya ɗauki annabi isma'il da hajara ya je ya kai su a makka ko ya zaunar da su a can to shine nan gurin bayan ya yi wannan abin duk mun yi bayani yadda abin ya kasance to bayan ya yi ya dawo sai ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in ya ubangiji ni na zaunar da iyalaina wato na zaunar da zuri'ata biwadin a daidai wani kwari wanda yake tsakanin dutsu wato duwatsu guda biyu kamar bayanin da muka yi a baya wanda shi wannan kwarin gaira zi zar'in ba ba guri bane ba da ake shuke-shuke ba gurin shuka bane ba balle ko a samu irin su kayan marmari da sauransu kaga kenan nan kamar annabi Ibrahim yana faɗa wa Allah subhanahu wata'ala ne ai ya kai su san din amma fa suna wani hali tunda gurin babu gurin babu abinci babu ruwa guri ne wanda yake baya ɗaukar shukoki da sauransu to shine sai annabi Ibrahim ya ce na je askantu na ajiye min zuriyati daga zuri'ata din nan min din ita ma min ce ba abiya saboda ai akwai salatu can ya baro a sham to min din ita ma ta annabi isma'il ne da hajara din min zuriyati ai daga bangaren wasu zara'ata din na ajin can waɗanda aka yi izini kenan ya je ya kai su a wajen to shine ce na aje su a cikin wani kwari da da zizar in wanda wannan kwarin ba guri ne da ba guri ne ma'abocin shukoki ba da ake yin shuka a wajen ba inda bai tikal muharram a wajen ɗakin ka wanda yake mai alfarma ya Allah anan na ajiye su an ce annabi Ibrahim wannan eh tun lokacin kafin a fara kiran daki ne da al-muharram an ce wannan an yi mashi ilhama ne an mashi ilhama ne da cewa gurin mai alfarma ne za a kira shi da wannan al-muharram din shi yasa malamai suka ce wannan al-muharram din da annabi Ibrahim ya ambata ya zama majazi kenan ya zama majazi idan aka ce majazi abin da ya zama a lokacin abin ba wai sura shi bace ba aka bayyana abin ba ba sura abin bane ba ya gani na cewa ko kuma an faɗa mishi muharram ɗin ne a'a kawai dai ya faɗi hakan ne saboda sanin haƙiƙaninsa haƙiƙaninsa zai zama guri ne al-muharram ɗin to shi yasa sai kira shi da al-muharram inda bai cika muharram a wajen ɗakin wanda yake ne alfarma rabbana ya ubangiji na ajiye su li yuqimu salata dan su tsayi da sallah fa da al-afidatan minan nasi tahwi ilayhim kaji ko yace ya Allah ka sanya zukatan mutane minan nasi kaga nan minan ita ma min ce ba aziya minan nasi ka sanya zukatan mutane ta hawi ilayhim ta karkato izuwa gare su wato izuwa ga shi wannan ɗakin mai alfarma da inda annabi Ismail yace da sahajar din da sauransu wannan him din nan lamiri ne na shi wannan ɗaki mai alfarma da kuma iyalansa gaba ɗaya da ya aje wajen to ma'ana Allah subhanahu wataala ya sanya zukatan al'umma musulmai gaba ɗaya hankalinsu zuciyarsu ta zamo ta karkata da kan zuwa wajen. An gane abin da ake nufi, wato da ya ce fada'al, na zaunar da su a wajen ne, ya Ubangiji don su tsaye da sallah a wajen, sannan kuma ka sanya zukatan wato mutane gaba ɗaya su karkata zuwa gare su. Shi yasa nan, wato a nan ciki ma za ka iya fitar da hujja, wadda take nuna cewa irin mutanen da suke cewa ai kullu bida'atin dalala. kullu dalalatin finna wato duk abin wato duk wata wato duk wata bid'a bata ce bata tana cikin wuta sai suke cewa ai kullu din nan ana nufin duk wata bid'a gaba daya komai da komai to ba kullu bace ba kulliya duk in ka ji mutane suna faɗa wannan ba san menene usulul fiqh ba ba kullu kulliya bace akwai kullu kulliya akwai kullu ba'diyya kullu kulliya kullu ba'diyya mana da aka ce kullu kulliya wato shine an gama komai da komai kamar yanzu na misali duk abin da ke cikin gidan nan sai ka ce ai eh kullu ma fil baiti ko kullu ma fi hazihil baiti duk abin da ke cikin wannan gidan an gane sai ka ce takhrijuhum wato ka fitar da su duk abin da ke cikin gidan nan ka fitar da shi duka to ma'ana kaga kenan ka nuna cewa komai da komai za a fitar da shi eh komai da komai za a fitar da shi duk abin da ke cikin gidan to amma ka sani fa a cikin gidan akwai gini shin wai hada ginin ko koban da ginin eh kaga akwai gini a ciki to amma kai nufin kai ne kake nufi ma'ana duk abin da ke cikin gidan kamar na irin su kwanoni su katifa su gado su kujeru su me su ne za a fitar to wannan shi shi a kira shi wato kullu ba'adiyya ma'ana kullu shi ta dan sashin duk abin da ke cikin abin gannan wanda za a iya fitar da shi a fitar da shi amma idan kana nufin kullu kulliya ne to kana nufin har ginin ma a rushe shi duk a fitar da shi komai da komai gurin a rushe shi kawai ya zama fili to wannan manzara sun sallama nufin kullu ma'ana kullu bid'atin ma'ana kowace bat wato ba kowace wai bid'a ba saboda akwai bid'a kyakkyawa kamar wannan tarawihin da ake yin shi kan shi tarawihin sallar tarawihin ba bid'a bane amma a taru a yi shi ne bid'a saboda ya zo hadisi ya zo a cikin muwadda wanda wannan wato sai na Umar sai na Umar a zamaninsa an zo ana yin sallar tarawih kowane guda guda kowane guda guda kowane guda guda sai ya ce kai ai da kun samu wani liman kun sanya sai ya ringa yi muku sallah gaba ɗaya mana to shikenan bayan ya dawo sai ya zo iske an samu wani liman yana jin sallah mutane sun taru a bayan shi ana ta yin sallah yana zuwa mu yace sai ya ce ma dalla bi hazihin wato ma dalla bi bi hazihin bid'atu ma dalla bi hazihin bid'atu hasana ma dalla da wannan bid'a kyakkyawa to kaga idan kace kullu kullu din nan to kaga kenan haka sanya da wannan wanda annabi wato wanda sayyidina Umar ke cewa bid'a kyakkyawa kaga kenan an samu matsala an samu matsala to shi yasa kullu din ma'ana kullum ba wai duka bace ba ake nufi wani sashi wani bangare to shi ma nan gurin idan ka riba nan min din nan da ake nufi nan da shi annabi ibrahim yake cewa fa ja'al afidatun minan nasi ka sanya zukata na daga mutane na daga mutane su karkato zuwa zuwa makka ya zama kawai kowa na shauki ya ga ya je makka kowa na shauki ya ga ya je makka kaga kuma an karɓa wannan addu'a ko saboda kowa yanzu shauki yake ya ga ya je makka amma wane ne amma sai musulmai da mumunai sun ce wannan shaukin shin kafir yana wannan shaukin eh to kaga kenan wannan min din nan min ba'diya ce yawa min ce ba'diya da kulliya ce da shi kenan shi yasa nan akwai hadisi na Abdullahi bin Abbas yake cewa law qala abidatun nasi lahannat ilayki faris wa rum wa nasu kulluhum da ya ce zukatan mutane gaba ɗaya bai ce minan nasi ba da bai sanya min din nan ba in ji abdullahi bin abbas wanda shine shugaban wannan masana tafsiri yace da bai ce minan nasi ba da ya ce kawai abidatun nasi ba abidatun minan nasi ba ya ce wallahi da har da har wannan mutanen farisa da rum gaba ɗaya da duk sun ringa zuwa makka kowa da kowa ya ringa jin shauki a cikin zuciyar shi ya je ya aikin haji ko ya je ya yi aikin umara to amma da ya sanya min din nan to shikenan wannan abin shi ya tare ya zama minke ba adiya an gane abin da ake nufi ko to shi yasa shi karatu ba zai yiwu ba kawai mutum ya zo da ya ɗan yi karatun shi na wannan ɗakuna na aji ko kuma yawa na aji na zamani yanzu kaɗan iya larabcin nan na yare wanda ake yara da sauransu kawai ka je ka ɗauko littafi ka kai bari ka fara karatu ko kuma da ka ɗauko littafin ka wanda ake karan wanda idan aka littafin da ake fasarawa da Hausa da Hausa kawai ka da ka gani idan ka ribi ligga ka karanta da Hausa da ka ga karatu karanta da Hausa ka tafi da haka shi kenan ka zama malami ka zo ma kana zagin manya manyan malamai gagga gagga wani abin kuskure ne eh shi yasa abin da ke fama kenan wannan shi ya kawo wannan in shi ya kawo wannan shi ya kawo malaman zamanin nan yanzu haka ya zama gashi nan kawai ko mai suka gani sai su kira ku ɗan bid'a ɗan bid'a ɗan abin da ake kai kenan bid'a bid'a ne bid'a ne bid'a ne yanzu gashi nan misali yanzu wannan tahajjudin da ake yi wannan tahajjudin kaga bid'a ne bid'a ne cikakke ma eh cikakke ma bid'a ne cikakke amma ka gani ai bid'a mai kyau ne ne mai kyau ne ka gani har mata aure suke to ka ga wanda ma zai zama ma haramun ma shi ka gani su ban mulanin a gida ka gani da ƴan mata a tafi yanzu da yawan nan nake ji labarin cewa ana ana labarin cewa wata wata mata aka kama su da mutane a gurin to ka gani kaga abin yana jawo fitina da bala'i kenan yana jawo fitina da bala'i to amma kuma ya kai shiru yanzu masu cewa irin masu bid'antar da maulidi da sauransu ko kuma abin da muke na zikiri mu je mu zauna muna zikiri wanda shi yana da asali ma da komai yana da asali wai su ai ai zamanin manzon Allah din ne ai ba ai ba to shi tahajjudin ina aka yi shi a zamanin manzon Allah gashi nan ma kuma yana jawo shi ma kuskure in ka ce wajen maulidi ai ana haduwa maza da mata to ya ce wajen tahajjudin ake tahowa da maza da mata kuma ana zuwa ana yi amma kuma ku ke karfafa kuna cewa aje ai tahajjudin da aka ambata a cikin alqur'ani da Allah yake fa tahajjud min al-layl malamai cewa suke shine fa ake nufi da tarawihi tarawihi fa ake nufi eh tarawihi ba wani malamin da zai ce maka ana nufin shi ne tahajjudi babu shi a'a tarawihi ake nufi yau eh wanda ake bayan sallar isha ba wanda ake bayan sallar isha kuma shi ma da aka ce ai ba taro ake yi ba kun ji dai yadda abin ya zama taron da ake yi sayin na umar ne ya za a kai taron kuma da aka yi ma ya zo ya ce ma da lada wannan bid'a ne kyau kuma kaga a gem kenan shi yawwa eh shine tahajjudi kuma har su sahabban ma ba waɗanda suke har su sahabban ba waɗanda suke shi tahajjudi kan shi maulidi ya girme shi da shekaru wajen ɗari nawa ma eh shi tahajjudi kan shi tahajjud kan shi eh maulidi ya girme shi amma kaga da yake shi tahajjudi su da yake dama komai ne suna yi ne dan riya. Ana yin abin ne dan riya. Wasu tahajjudi dan idan aka je aka zauna a ciki ana yin kira'a, ana yin karatu. A'udhu billahi min ana ji ko ina da ko ina, ana jin dadin karatu. To shikenan. Wannan sai zamo a cikin kawai ma'ana duk kawai dan a saurare ko karatu, a ji karatu. Shikenan sai suka ce wannan ai ya halitta ma ba bid'a bane. Eh, ya halitta ma ba bid'a bane. kuma wallahi ba wanda zai kawo maka hadisin da aka ce manzon Allah ya ya tashi da dare ya tara jama'a wallahi babu babu shi babu wani hadisi kuma babu aya ba aya ba hadisi kai kun dai dai ya ce ma maulidi ma ya girme shi yawa eh yau to ai kaga shi wannan hadisin wannan hadisin ai shi ne suke ruko da shi suna cewa wai wannan lazimin da muke na safe da da wazifa da muke da kuma shi wannan maulidi da muke yi ai ba lada an mayar mana saboda manzon Allah ya ce man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu ko eh wanda ya wanda ya kirkiro wani abu abinda babu shi daga cikin addinin mu wannan babu shi daga cikin addinin mu wannan to mun mayar masa ai wannan shi da suke kafa hujja da shi akai na cewa an mayar shi kuma hadisin ma'anar da yake nufi ai cewa a cikin lamarin mu wannan ma'ana a cikin abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya tsara na addinin musulunci sai ka ƙara wani abu to shi ne aka ce amir menene addinin musulunci buniyal islamu ala kamsin Allah ya ce wato wannan ya ce manzo Allah ya ce an gina musulunci a bisa abubuwa guda nawa yace guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullahi abduhu wa rasuluhu shine na farko ka shaida ba an bota da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kaga ɗaya kenan sai aka ce ni wa tuqimu salata sannan ka bada zakka ko sai ni ne ne wa tutiyar zakata ko sannan ka yi wato ka bada zakka wa saumin ramadana da azumin watan ramadana wa hajji baitin lahi liman istada a ilaihi sabila idan an hada nawa kenan guda biyar wannan shi shine addinin musulunci gaba ɗaya wanda aka wanda aka assasa addinin musulunci da shi shine idan ka bar ɗaya daga ciki kai ba musulmi bane idan ka ƙara wani abu daga ciki shine aka ce an mayar maka kamar yanzu misali an ce ka shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah ka shaida hakika annabi Muhammadu shi manzon Allah ne to sai ka ƙara ban an ce shi manzon Allah ne sannan sai ka ƙara wani abu a to ai na gano to ai tun da aka ce manzon Allah ne to ai shi ma kuma Allah ne dai ajal kaga kenan ka ƙara wanda abin da babu shi da eh to kaga wannan an mayar maka ko kuma aka ce wato eh bayan haka nan ka tsaye da sallah da aka zo aka ce tsaye da sallan nan aka ce sallolin nan guda biyar ne a zahar la'asar magariba isha'i an gane ko sai kuma asuba sai ka zo ka ce a'a Yo ai wannan ma akwai ta ciki. Ai wannan. Shafa'i da wuturi. Ita ma ai wajibi ce. Kaga ita kuma ai ba wajibi ba ce. Yau sai kace tana daga cikin wanda in mutum bai yi ta ba to ba musulmi bane. Saboda kaga sallolin nan guda biyar asuba, azhar, la'asar, magriba, isha'i. Idan ka cire asuba ka ce ka daina yi. Yaya ka zama musulmi? Ka gani baka zamo ba. To amma yanzu idan ka ce kai haka mutum ya kila ma sai ba za ka yi shafa'i da wuce ba iya waɗannan biyar ɗin nan za ka yi musulmi ne cikakke za ka ma shiga aljanna inda ka kiyaye komai an gane abin da ake nufi in ka kiyaye komai ma za ka shiga a'a sai dai shafa'i da wuce kawai sunna ce mai ƙarfi amma idan ba kai ba ba za a baka ladar sunna mai ƙarfi ba to amma idan ka ce a wajibi ce ita ma idan baka yi ta ba baka zama musulmi ba to wannan manzo Allah yake kai ma an mayar maka ko kuma an zo ana azumi ana azumi nawa ake yin azumi talatin ake yi ko na azumin watan ramadana sai ka zo ka ce a kai addini ya sharɗanta ya wajabta cewa har shawwal ma a yi ko kuma har sha'aban daga sha'aban za a fara a yi to shi ma an mayar maka yawwa me yasa imam malik ya ce wannan sitti shawwal din ma a daina yin ta a mazhabar imam malik sitti shawwal makaruhi ya ce alhali kuma akwai hadisai da yawa fa da suka zo da ayi sitti shawwal amma Imam Malik ya ce yin ta ma makaruhi ne. Saboda ni ya ce ba don komai ya faɗi haka ba, sai don kada jahilai su rinda ɗoka tana daga cikin farilla ta Ramadan. Don haka fa aka yi. An gane? To, don kada idan jahilai suka ɗoka cewa ita ma wajibi ce idan baka yi ta ba kaman baka yi watan Ramadan ba, kaga sun ƙara wani abu. To shine sai aka ce shi wato shine sai manzo Allah ya ce shi ma an mayar maka. ko kuma hajji hajji ita ma nawa ake yi kaga so ɗaya ake yi idan ka yi so ɗaya to wallahi idan kana da kuɗin da za ka yi aikin hajji tunda sun fi kuɗin umara idan miliyan takwas ake yi shi kuma aikin umara ana yin su misali kawai miliyan hudu to ka je umara ka kyala hajjin miliyan hudu ɗin je ka ciyar da marayu gaba ɗayansu ya taimaka alkai ya fi wannan aikin hajjin da ni da za ka yi a idan kana da dukiya mai yawa za ka yi wannan alherin sosai kuma ka je aikin hajji to wannan wannan kai gagar za ka yi to amma idan aka ce a zaɓa ka tara malamai waɗanda suka san menene muhimmancin ciyarwa za su ce maka ka je kai umara kai tun da kana so ka je aiki ka je ka koma ka gano makkan ne da wannan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to je umara sai san za ga mafi yawancin malamai da sun yi aikin hajji guda ɗaya to umara kawai za su ringa zuwa wannan kuɗin na aikin hajji sai su ringa ware su su yi mata asusu kawai na ciyar da marayu ne kamar misali in muka dibi wannan wannan babban malamin Profesa Ibrahim Makali. Ni dai har yanzu ban ƙara ganin ya koma aikin hajji ba. Sai in ban sani bai ya je wani lokacin ban gani ba. Tun da ya zo nan so ɗaya ɗin nan, ni dai ban sani ba ya ƙara ko bai ƙara ba. Amma za ka umara kawai yake zuwa cikin a cikin wannan yawawa a cikin azumi umara kawai yake zuwa. Amma za ka kuma idan azumin ne ya shigo in ya dawo daga umaran nan za ka ga yadda yake ciyar da marayu ɗaki kawai ya ware na marayu. yana ta gina makarantu daban-daban daban-daban. Ka gani ya fi. An gane ko? To, amma da za ka kudurta ai aikin hajin nan na farko da kai, dole wajibi ne ka kare yin wani, to shi ma sai a ce maka, in dai ka ce wajibi ne kare a zuciya ka wajibi ne, to shi ma an mayar maka. Wannan shi ake nufi da wannan hadisin. Eh, shi ake nufi da wannan hadisin, amma za ka ji kuma ga hadisi nan wanda manzala yake cewa man san man sunna sunnatan wahidatan ko wanda ya sunnanta wata sunna guda ɗaya a cikin addinin musulunci ka sunnanta ta wanda shi wannan kawai sunnanta ta kai idan ka ce kuma sunna ba wai ka wajabta ba a'a kawai ka sunnanta a cikin a cikin rayuwarka kamar yanzu kamar yadda muka ce wannan masu tahajjudin nan wanda ya fara yin ta ma ka gana mata sunan shi amma har ganin shi na yi ma a hoto har ganin shi na yi wanda ya fara yin tahajjudin to kaga wannan ai sunna ce ya sunnanta wani abu mai kyau ko ya sunanta to kaga duk ladar da za a ba masu tahajjudin shi ma sai a bashi haka kan haka nan kawai maulidin nan da ake tara mutane ana bada tarihin manzon Allah a ciki to kaga shi ma duk ladar da za a bada sai a bada taruwan nan da aka yi sai a bada duk da cewa shi maulidin da ma tun zamanin manzon Allah ya yi tunda ai a'a menene makasudin maulidi shine kawai farin ciki da samuwar manzon Allah wannan shine shi kuma ko cikin ɗakin kama za ka iya yin kawai ganin damun ka ne idan ka tara wannan taruwar da za ka yi shi kuma yana da fa'ida wata fa'ida ce a ringa faɗin tarihin manzan Allah. Wannan shi ne fa'idar da ke ciki. Babba wadda ake buƙatar a tarihin za a ringa faɗar tarihin manzo Allah shi kuma ba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ce waliyai ma idan ana faɗar idan aka taru ana faɗa aka ce rahama na sauka a wajen to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga fa'idar ciyarwa a ciki za ga akwai wani yana jin yunwa ma a ranar ba zai samu damar samun abinci ba in ya zo wannan gurin sai ya samu abinci kaga ai fa'ida ta zo to shi yasa mu kula da kyau kawai warwar abin ne ba sai kawai dan su ɗaukaka ma'ana dan kawai su ringa ji ana azagiwa ne azagiwa ne yake sun kirkiro wani hadisi na daban ko kuma su kawo wani abu wanda shi hadisin yana nan su kuma yana nan kawai sai su faɗa eh kawai sai su faɗe shi wannan abin duk wannan matsala ce wanda yanzu sai tunkarar addini yake sai tunkarar al'ummar musulmai yake mutum dan wato da ya je dan yi karatu kawai sai ya dawo sai ya zo ce kawai ina ai iyayenmu ma kafirai ne wannan mushrikai ne abin da suke ta yi na a durƙusa a gaishe da wani wannan mushrikanci ne kaza kaza ne shikenan sai a dauke ka a jefa ka wuta eh a dauke ka a jefa ka wuta sai ga yanzu wani ma wani fa sai ka ga yanzu an dora su a hanya wannan maganin gargajiya wannan maganin gargajiya da za a je a sassauko kaman ko hannu haka a sha maganin maganin zafi sai ka ga sun ce ai shan shi ma shirka ne wai duk wanda ke amfani da shi daga boka ne ai shi ma ba a warewa ka gani wani rashin duka ne eh daga ga an je an samu kayan likitanci su paracetamol su boska an sha wanda baka san ma waye shi ba bai hude ne yayi sai ga lafiya wai shi wannan san imani ne ai ba daga boka yake ba amma sai ga mutum lafiya lo dan gonka za ga yaje ya sassako wani abu ya sassako haka kaman ice ya zo ya tsima wanda tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magani da ƴaƴan itatuwa haka da sauransu da ice ma haka sai ga shi ma sun sun jingina shi sun ce shi ma shirka ne da kasha wai ka hada Allah da wani to shi baska fa kenan eh wanda shi ne fa ake ta fama wannan abin abin da yasa na faɗe shi ma ina tare da wasu masu irin wannan ra'ayin ne wanda na gani an je an kai an je an ba da irin wannan magungunan da sauransu kawai sai ce a ajin shi shirka ne ka gani wannan abin shi yasa ana cikin matsaltsalu sosai wallahi a wannan zamanin ana cikin matsaltsalu sosai tunda mutanen shi yasa a lokacin da Shehu Tijjani ɗan mota yana tafsiri ji shi yake faɗa mana suna zaune yana yana tafsiri yana tafsiri aka aka ce kawai Shehu Tijjani ɗan mota kawai sai fashe da kuka yana fashewa da kuka yake cewa la ilaha illallah yace mutanen nan fa ga sanan san hawo kogi ga sanan san hauro kogi za su shigo Najeriya suna shigo Najeriya shikenan zaman duk zaman lafiya ya kare ba saurin zaman lafiya sai ga su bayan Allah ne ana masa ilhama suna duba za ga Allah na nuna musu wasu abubuwan sosai to a lokacin yana tafsiri wallahi sai yace kawai sai fashe da kuka yace ga sunan sun kusan hauro kogi ma'ana lokacin da wahabi wannan da ya zala nan lokacin suna gab da shigowa Najeriya to yanzu ai shekara ta arba'in da wannan ne takwas ne zuwa da kara eh to ka gani to yanzu ga shi abin kuma ba zaman lafiya abin da ake fama kenan to wallahi yana cikin yin wannan tafsirin aka ce wallahi ya fashe da kuka yace wallahi suna shigowa ba sauran zaman lafiya a Najeriya gaba daya eh ba sauran zaman lafiya to ana nan kuma kafin sarasa din kuma har suka shigo da suka shigo suka zo suka neme su dama ai da suka shigo ai na fi dama boko aka fara kawowa da aka kawo bokon a lokacin ‘yan bokon to sai suka so su sanya malamai a ciki dama don su ja ra'ayinsu ya zama cewa duk addini gaba ɗaya sun shiga boko duk boko tarin jaya to aka ce shi yana faɗa mana ya ce ma har hedi masta sai da aka bashi na makarantar boko yake karba ya ce gaji bai boko ba amma don a jawo ra'ayinsu eh saboda ai su ne malamai lokacin duk su ne malaman su ne ba wani ba wata abin ga inda ba kadiriya da su ba eh amma duk suka ki karba gaba ɗaya to da suka ga abin bai yiwa shine sai suka je suka ɗauko malamai daga waje suka ɗauko malamai sai suka kimsa a ciki sai zama shine za ka ga dinnan ana sanya su IRK da Arabic a cikin subject din shi boko din da sauransu to sai zama suka shiga kawai suka ta kafarta malaman wa'annan su kuma haka kawai sai suka kafa wannan kungiya da sauran cewa duk abin da za su yi kawai kafirci ne bid'a ne da sauransu ga hakikanin wai yadda musulunci yake ya kamata kawai sun ƙi karɓa su waɗannan nan wannan shi yake ban wannan labarin yace wallahi sai da aka bashi hidimarsa yace bayan wannan yace shine dalilin da yasa aka ko aka ya taso daga dan batta bayan bai karɓa ba aka ce to ya kawo ƴaƴayensa za a sanya su a boko kyauta sai ya ce bai yadda ba sai aka je aka turo da sarkin garin da ma'aikata da zumma cewa a zo a same shi idan bai bara ba to za a kama su da tsiya a kasu wallahi ai malam sun yi zagon ƙasa ne sosai to shikenan gashi nan kuma da abin da bai yi ba suka sanya to ga sanan sai kafirta suke sai kafirta manyan suke suna cewa ai addinin da suke ma bai yi ba da sauransu kuma yanzu sun riga sun kafa ƴaƴansu akan hakan sun kafa ɗalibansu akan haka yanzu duk yadda za ka nuna wa ɗaliban nasu wallahi ba za su bayyana ba saboda sun tabu eh sun tabu da yanzu ɗaukan ma suke maka irin su ɗariƙu kamar gargajiyance ne da sauransu yanzu ne ma yan ɗariƙun ke shiga bokon saboda mi saboda ai saboda an ga yanzu bokon ta riga ta yi yawa ta riga ta yawa ta ko ina idan ba a shiga bokon ba to za su ringa yaudarar mutane ta cikin bokon su ringa turanci ba tare da an san an san me suke wa'in tsarawa ba to dole ya zama yanzu malamin manyan malamin suka ce aje a shiga bokon da haka mamman ashe da rubuce yake cewa amma bokon fa kar a ce fa ita ce fa hanya yace a bokon kaman kishi ce kana cinta kana cinta kana tsiranka ma'ana zaka ci kitse a cikinta idan Allah ya sa misali ka samu aiki daga ciki zaka ringa cin abinci a ciki amma fa idan baka kiyaye ba za ka ringa tauna kaya a ciki yau haka yake eh kuma kaga haka abin yake eh idan ka shiga boko mutukar ka shiga boko idan baka kiyaye ba ta sanni sanni idan baka kiyaye ba to lalle kayan nan za ta tsire ka amma a yanzu kan tana da amfani sosai tana da amfani sosai musamman ga mu yan dariƙa ma zama take da amfani dan idan ba ne dan ba za a tare na mana hankali za a tare na za a tare mu za a tare na mutane hankali da sauransu yau to shi yasa yana da amfani in mutum ya samu dama ya shiga a dagula da shi a dagula da shi Allah ya kiyaye shi yasa gaskiya ana yaudara mu yadda ba a tunani mala ana yaudara sosai ma kuwa to shine yake cewa minan nasu hawi ilaihim wato ya Allah ka sanya zukatan su mutanen su karkato zuwa gare su su ringa zuwa suna aikin haji warzuquhum sannan ka arzika su minan samarati daga ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun la'alla za su gode wa Allah subhanahu wata'ala su yi godiya ga Allah subhanahu wataala dan haka shi aka ɗauko ƴaƴan itatuwa da sauransu tun daga Ta'if da sauransu duk abin da aka ba Ta'if sai zama an bada an bada ƴaƴan itatuwa a nan cikin garin Makka sashin gaba daya eh na'am ربنا إنك تعلم ما ما تخفي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
sanan ko nan da za mu tsaya eh sai mu tashi rabbana innaka ta'lamu ma ma nukufi ko to alhamdulillah salatu wassalam yau bayanin ya ja ni ai alhamdulillah wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana da matukar muhimmanci wallahi yana da matukar muhimmanci wannan zamanin ai karatu da sauraron kuma karatun ma eh karatu da sauraron karatun ma kaga yanzu irin wannan fa'idodi da ake shiga ana gano su da sauransu ai suna karar da mutane sosai mutane suna fahimta kuma suna ganewa da sauransu suna gane duk inda wasu abubuwa da wani makirci da ake haɗawa yake shigar jama'a da sauransu Allah ya kiyaye Allah ya tsare